أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna bi jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saka salamu a wannan majalisi mai albarka karkashin tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan suna da muke cikin suratul tahrim yau muna rana ta laraba tara da wata na muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya ne da ashirin da hudu da watan shidda shekara ta dubu da ashirin da shidda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku gaba da gaskiya tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah kuma tuba wanda suke ta kwarai malamai suka ce taubatar da suhan ya kamata a ce an samu dukkan sharɗan tuba sun cika sharɗan tuba idan bawa tsakanin shi da Allah ne abubuwa ne guda uku na farko dai laifin a bar shi a kai tsaye na biyu kuma a yi nadamar aikata laifin karka yi murna da cewar ka aikata a baya na uku ka yi niyya har abada baka koma aikata wani laifi ba abu na hudu kuma idan ya zamanto haƙƙin na bayan Allah ne bayan wannan ukun to na hudu shi ne kame da masu haƙƙi haƙƙinsu sau da haka idan mutum ya wannan kyakkyawar tuwon to ko da Allah ya kaddara mashi wata ya dawo ga abin to har yanzu watan tuba tana nan ta yi tuba amma dai kamar lokacin da za a yi ta ya zama waɗannan abubuwa sun samu asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ya kusanta ga mahalicin ku Allah ya kankare muku kurakuran ku zunuban ku mafiya da aka ce as-sayyi'at kurakurai kurare biya tana zuwa kanana yadda ce wani za a yi da lafiyar sayyi'at da manyan ba kamar da Allah ta'ala ta in sai sai muka ba ira ma tuna hawul aru nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku kurakurai to Allah zai kankare muku kurakuranku wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma ya sanya ku aljanna wanda koramai ke gudana karkashin wannan aljanna wannan famfuna da koramai ke gudana Allah kaɗai ya san irin kalarsu da kyansu da yawansu da daɗinsu ba irin duk wata korama da kake ji ana ba labari a nan duniya domin nan ka san abin ya sha bambam Allah ta fiya anharu min ma'in ghairi asin akwai korama ta ruwa wanda baya gurbata ba ruwan awa ba duk wani ruwa mai tsare da ka sani ba irin ya wuce haka wa anharu min labanin akwai korama ta madara kaga a duniya babu koramar madara wa anharu min khamrin lazzatin lisharibi da korama kwanguna na giya ga irin giya ta duniya ba mai jari wanda ba ta sa maye ko ba irin duniya giya ta duniya ba sai ce wa anharu min asalin musaffa akwai ƙorama da famfuna da zumuwa tatacciya ba irin zumuwa ta duniya mai kuda mai kwari ne da dauɗa daban-daban. To kaga wani ya nuna maka cewa ashe ƙoramin suna da yawa wannan misali kaɗai aka kawo amma Allah kaɗai ya san yawan abin da ke cikin aljanna. To wannan duka sakamakon tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawar tuba. Sai Allah ta'ala yake cewa yawma la yakhudhu Allahu an-nabiyya والذين آمنوا معه Allah zai sanya ku wannan aljanna mai wannan ni'imomin cikinta ranar iyama ranar da Allah ba zai kuyatar da annabinsa ba da waɗanda suka imani tare da shi ranar gobe iyama Allah ba zai kuyatar da bayansa na gari ba domin yanzu a nan duniya an zauna mutane sun kasu gida biyu akwai nagari akwai wanda ba nagari ba su waɗannan nagari suna aikata ayakuna masu kyau waɗanda ba nagari ba suna aikata miyagun aiki da za a wayi gari lana ta gobe kiyama saboda kulakulan masu imani sai a sa su gidan wuta ai kaga da waɗancan su ma da sun yi murna kaga da sun da sun kumiyata to rana ta gobe kiyama Allah ba zai haka ba Allah zai afuwa ga bayansa muminai ya sanya su gidan aljanna ya karrama su kenan kaga ba za a sanya su kenan gidan wuta ba domin ina ka sanya su gidan wuta ai kaga ai kumyata kuma wannan kan Allah ta ne nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim Allah ce waɗannan masu imani masu kyakkyawar tuban nan hasken su na imanin su da na ayakulan su na gari wannan aske na tafiya a gaban su da damar su akan sirabi idan za a ƙetare siraɗi mummunai da na wannan aski ta shi suke samu su ƙetare siraɗi daidai ƙwarƙwarin ayakulas domin ƙetare siraɗi ya danganta da aikin wani zai ƙetare siraɗi kamar wani allah marga shi wani zai ƙetare siraɗi kamar gudun doki wani zai ƙetare siraɗi kamar hawan raƙuri wani zai ƙetare kamar gudun ɗan ƙawa wani kamar ɗan ƙawa wani kamar wani mai tafiya a ƙarshe da rarrahe wani zai ƙetare siraɗi kuma wannan bambancin su duka aiki daidai iya ayakunanka daidai ƙarfin ƙetare siraɗin to wannan haske nasu yana tafiya a gaban su da damar su akan siraɗi suna addu'a suna cewa ya suna cewa rabbana ubangijinmu Allah ta'ala atmin lana nurana Allah ka cika mana hasken mu har yanzu mu shiga aljanna waghfir lana rabbana ubangijinmu Allah ka yi mana gafara innaka antal azizul hakim lalle waghfir lana rabbana innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai Allah da iko ya kan komai waghfir lana rabbana kana Allah min hakan waghfir lana ubangiji Allah kai mana gafara innaka ala kulli shay'in qadir Allah ka mai iko ne a bisa komai sai Allah ta lake cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idan aka ce annabiyyu ba ba sai ba annabiyu domin akwai kira ya ayyuhan nabiyu annabiyu shine madaukaki domin annabawan Allah dukkan su masu daraja ne madaukaka ne ba wanda yake daraja da matsayi a gurin Allah irin annabawansa ko mala'ikai haka kenan an ce ya ayyuhan nabiyyu kenan madaukaki ne daraja idan aka ce ya ayyuhan nabiyyu ya fi wanda ake baka labarin abin da yake na gaibu wanda banda Allah ba wanda ya sani domin Allah shi ke turowa mala'ikai yan aikensa zuwa ga annabawansa ya sanar da su labarin da duk duniya ba wanda ke da wannan labarin. Isa ta Allah ya ta zalika min an bayan gaibi ilai wani ya ilai a wani guri. Sau da haka ya kai wannan annabi Allah ta halatta jahilin kofara ka yaƙi kafirai da me za a yaƙe su a lokacin magabata da takobi da kibiya da mashi da sauran wasu abubuwa su kamar to amma sai ne kullum salo na yaƙi yana canzawa yanayin al'umma yanzu misali da takobi ka iya kalmar bindiga maka iya ko da kibiya maka iya kalmar bindiga sai dai ka yi sa'a domin zama ana iya halbata daga nesa amma mai bindiga duka ya wuce wani zai da haka yaƙi wa'innan kafirai kafirai da ake yaƙa kafirai shi sa yaƙi ana yi shi a je a yaƙi kafirai ne shi ma kuma tsari na musulunci ba irin yaƙi na kara zuwa ba yau kuma wanda ke nuna maka cewar ashe mutane suke ɗaukar makami a ƙasashen musulmi da sunan yaƙi na musulunci ƙarya suke domin Allah ta'ala ta yi jahilin kuffara kai yanzu ka tara mutum ya ce la ilaha illallah ku ce mishi kafiri mutum yana sallah ka ce mishi kafiri ba gani ya aikata wani abin da ya rage mishi musulunci sau da haka wanda ba karamin Allah ba ce ba karamin kuskure ba wani munafiki na ka yaƙi munafikai suka da mai ake mai yaƙi munafikai da hujjoji da dalilai da bayyana sha'a'ir na addini shi munafiki ya gana bayyana sha'a'ir na addini ma ayyakan shi ta yake a karanta ayoyi na alƙur'ani da sunna shi duka yaƙar munafiki a zo da hujjoji da dalilai yaƙar munafiki Allah ce wa galib alaihim ka tsananta yaƙar kafirai da munafikai kuma duk yadda ka tsananta yaƙar su Allah ce wa ma'awahum jahannam lana ta gobe kiyama makomar su ba su da wani gida sai wutar jahannama har abada ba za su tare cikin ta ke sa al'amarin yan uwa ba ƙarfi bai yanzu yau idan mutum ya shiga cikin matsala ta rashin lahiya kadai yana shan wahala ɗan lokaci ɗan kaɗan ya kuke da jama'a suke tausaya mishi rashin lahiya ce wannan wanda ana ƙoƙarin a kama ɗauki a maka wannan a maka wannan amma duk da haka ɗan adam yake shan wahala to ina ga azaba ta lahira akwai wanda zai iya daure azabar wuta ko ta duniya ce wani ta lahira wallahi ko wata duniya ce ba a taɓa yin wani maliki da zai iya duniya da ita kowa zai yi tsoron wannan wuta ina kuma ga wuta ta lahira Allah kare ko babban abu a ido anan ita wuya ta duniya inda ta kai wuya ta kai wuya mutuwa za shi yasa in abu ya tsanani dole a mutu a nan duniya ke ita ko wuya ta lahira duk tsananin ta ba a mutuwa shi ne matsalar ɗin wallahi da ana mutuwa a lahira da kafirai da su mutu ya azabar lahira sai zan ɗaya wanda zai iya yin ta inda ana mutuwa to sai dai matsalar ba a mutuwa idan mutum zai shekara miliyar nawa yohana ba ne kare kuma zafin yana ji a jikinsa allah kare yasa a kullum a matsayinka na musulmi ka yi wa allah godiya da ya kaddara kasancewarka musulmi ya ɗora ka a hanyar da yake so kuma gode wa Allah shi ne bin tisal awamir wa tinabin nawahi Allah ban dace da haka duk abin da muka san Allah yana so ne ko mu aikata wannan ba su ne san Allah kare mu sau da haka sai zaman to kai wa Allah kyakkyawar godiya to kai ne wannan munafikai da kafirai Allah ce wa ma'awahu jahannam kuma wannan na nuna mana cewar ashe ita wuta ta lahira daman an yi ta da dan kafirai da munafikai ba dan musulmi ba dan mumini ba kamar muna da laƙumi wa ake buga da ita laƙumi yadda ka ga ana bugan ɗan adam da muna da laƙumi to ɓannan ba ƙarfa ba ce nan da ta ga musulmi a gidan wuta to ɓannan ba ƙarfa ba ce Allah kare amma Allah mai tausayi ne mai rahama yana yafiya yana abuwa yana lullum ka lada dan musulmi su tsere in samu gina aljanna amma haka ɗin zai iya sa wani ya fada gidan wuta Allah kare mu wa bi isar nasir Allah ta tir da makoma makoma a ce lana ta gobe kiyama mutane suna gidan aljanna an ba mutum gidan da ya lullun ga duniyar nan an ba shi arzikin da duniya ba ta taɓa ganin shi ba ba ta ma san irin wannan arziki ba ci gaban da duniya ba ta rasa ka irinta wani idan ya ga ana wannan kere-kere da wannan gine-gine da wannan zai ga ce a duniya wata ci gaba da saura ko ba za ta ci gaba ba na hakika domin aljanna a duniya ba a yi misalin ta ba don ka san aljanna ba a yi misalin ta ba a duniya farsar kinta ma baya sayuwa ba za su rike cewa gurin da za a ajiye bulalar da ake zuwa yaƙi da ake rike nan abin da yake a yaƙi inda za a ajiye bulalar nan wani ɗan gurin da za ta ɗauka wanda faɗin sa dai zai wuce santimetar ɗaya tsawon sa yakan iya kai yan metar in yayi ko to amma ya ce inda za a sai da na aljanna duk duniya da abin da yake cikin ta sai da ba za su yi shi inda aljanna mai na kai wannan kai ka taba ganin gidan da aka yi gidan aljanna gidan da aka yi da zinariya da lu'ulu a yi gida a yi bai ba aljanna ba na duniya akwai gidan zinare ba yi wata iya wannan shi amma aljanna haka mutum da shi irin wannan gidan shi arzikin da babu arziki irin su to mutane suna wannan gida a kwance a gidan aljanna abubuwa na ni'ima kala kala kala kala ana ta yanzu wahala duniya haka da da ita da masu nuna duniya don wahala aka yi shi yasa aka ce in ka ga jin daɗi a duniya to iya hankali domin ba dan wanda ya Allah ke cewa shi ne Allah ya halitta dan adam da kada dan zai ke tafi kabar shi wahala dan zuwa duniya da zaka san wahala sai ya an jini da yawan yawan to yake wahala iya cikin goshi yayi kuka cikin uwa babu babu babu oxygen babu wannan cikin shi na iska amma duk da haka nan mai yana zanen lafiya kalam da yawan to duniya akwai matsala zaka je da kuka to amma gidan aljanna kadai a kwance ake ana jin daɗi rayuwa ce daban daban kayan abinci iri iri ya itace kala kala duniya bata gama wannan arziki idan aka ce maka ayabar aljanna yan uwa wallahi karka yi tsammanin wannan ayaba ko irin yan kwatan ko irin yan burkina da ake kame cewa an yi ko ko irin da ake kame da turai mai lamba a jikinta fitar abu ya wuce hankali in an ce maka bango in an ce maka duk abin kuma abin da aka zana na nan duniya na aljanna na daidai da ba irin sa bane launi ba nashi bane daɗi ba irin nashi suna ne kaɗai suka tara amma kuma waɗanda ba a faɗe su ba sun fice tunanin mai tunani wanda Allah ba wanda ya san in ka ce miliyar dubu ne ka yi kuskure Allah kaɗai ya san iya nau'in kayan da girkin da ke cikin aljanna abin da ake ci na ci kuma a can ci ne ake na lahiya babu rashin lahiya shi ya sa rayuwar duniya duk gaba zai ta wahala ce wani ke tsammanin dan baka dan wani abu kana ta fanka ma kana buɗe kana aikin banza wani bai ka samu duniya ba abin da ke ita duniya kadai Allah ya baka nutsuwa a cikin zuciyarka ya baka wadatar zuci shi ne arziki mutane suna nan sun samu arziki amma da za a jefa zuciyarsu a cikin kirjinka wallahi da ba za ka iya rayuwa ba saboda bala'in su ci arziki yana nan yana jiran masu imani an sanada tsakanin kai da jin daɗi kaɗai wannan rai da ke jikinka rajin da rabu da jikinka da kai da wahala har abada ta kare sau da haka to wannan jin daɗin yan aljanna suna haka amma su wa'in Allah ya ce mako masu gidan wuta ya mako masu gidan wuta wani yana cikin gidan aljanna yana shan kayan daɗi daban-daban yana jin rayuwa da babu wani ko yana can ana babbaka shi ana juya shi yadda ko ka ana juya kan idan ana babbaka in gani da ake babbaka aiko to haka ake wa dan wuta ana juya shi a wuta yawma tuqallabu wuduhum bin nar yaquluna ya laitana atana Allah wa atana rasul da an juya wutar ana babbaka su sai ce ina ma mun go Allah mun go manzo a duniya abin da aka faɗi a mutane a yau a duniya suka iya shi ne suke ce ina masu iya shi yasa duk abin da za a yi karkabar bautar Allah duk abin da za a yi karkawa sau Allah biyayya duk abin da za a yi karkara da imani ka ko da za a yi ƙasa a yi sama jin yanar duniya kar ta girgiza ka ko me zai zo shi a yi haƙuri bayan da zai damar rayuwar duniya haka take sau da haka rayuwar magabata ta fi samun wahala amma suka daure annabi sallallahu alaihi wata ake wata biyu ake a gidan zama ba kunna wuta ba sai dai a ci da biyu da madara babu abinci amma bai damu ba ko bi sunu ba
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa daraba Allahu masalan Allah ya sanya misali akan halin kafirai wajen cuɗanyar da suke da muminai da zaman da kafiri yake da mumini Allah ya sanya wannan misali lillazi na kafaru ga wanda suke kafirai misalin wa aka sa imra atalilin wa imra matar annabi nuhu da matar annabi lutu annabi nuhu da annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabawan Allah ne manzanni ne na Allah amma wanda bayan Allah suke zaune da mata a gidansu ko mata ba su imani da Allah ba amma sun nade da suna imani a gidan annabawan Allah aka samu haka to kaga al'amari ne kenan kuma suna cuɗanya da mu'amala da waɗannan bayan Allah na gari masu imani bar ma annabawan Allah manzanni ne Allah amma kuma wannan rashin imani nasu bai taɓa waɗannan bayan Allah ba saboda su ba san haka din ba shi yasa kasancewar mutum ya yi nashi bakin abin da yi da shara ta ɗora masa ya sarke to wani abin da yake baka sani ba Allah zai kama ka da shi ban yanzu misali ka tashi ba ƴaƴan da tarbiyya na gari duk wani abu da yake naki ka sarki sai suka yi wani abu da baka sani ba ta ɓoye wannan ba ka maka da shi amma inda ka yi sakaci ba kai su ba hanyar tarbiyya dole kai ma ka samu ne amma duk abin da yake nauyi ka sarki sai aka wani abu wanda kai baka sani ba in ka sani ba ka yarda ba ko zai da aka maka amma yanzu misali kana tsaye ka ga ɗiyarka ta sa mashi ta wuce ka ƙyale ta zai ke daga nuna yana ƙyale ka ba a ƙyale ka kana kallo ɗanka yana aikata abubuwa na ɓanna kana da iko ta yana ka kasa ka kyale shi yana yin abin da ya ga dama ga shi ka tsira ƴaƴanka hanya tarbiyya ta musulunci makaranta na ba ruwanka ƴaƴanka sun yi kuma su je ba ba ruwanka wani makarantar su eh duniya ka ka sa gaba to wannan dole ya yi kiyama ka samu laifi amma dukkan nauyin da aka tsira maka sarki haƙƙin da Allah tsira maka sarki wani abu ta ƙasa to ba aka maka laifi ba wannan annabawa ne suna dandon ina bayan Allah amma sun yi don za su sarki amma kuma wa'annan mata guda biyu kafirai ne Allah ce kana ta sa su abdai mai ibadi na salihai wannan mata guda biyu sun kasance suna karkashin bayanmu daga cikin bayan nagari annabawan manzanninmu amma fa khalata huma sai suka ha'ince su amma suka ha'ince su a addini karka ce Allah sai fa khada ta ba sun ha inje su ko suna zuwa suna aikata fasikanci wanda ba ba haka ke nufi Allah ya kare dukkan matar da suke gidan annabi na Allah Allah ya kare ba wanda suke aikata fasikanci ko mun kafirce ki Bukiya zuwa ki aikata fasikanci ki zo gidan annabi Allah ki kwanta da shi Allah ya kare annabawa ko da ki yi kafirci sai ki kafirce ki amma dai bukiya aikata fasikanci kakaf a mata annaba Allah ba wanda take aikata fasikanci amma kada suna ince su amin a addini to zaman da suka yi da annabawan Allah da mu'amalar da suke da su da zaman da suke karkashin su Allah ce falam yugun ya annuma min bahisha wannan annabawa abin da suka zauna da matan nan nasu bai amfana musu ba komai su ma matan zaman da suke bai amfana su da komai ba zai ba za su iya kare su rana ta gobe kiyama shi yasa duk wani bai abin kirki ya mana wani bai kare ka ranar gobe kiyama to tun da zai matar annabi bata sha ba ai ka zai matar ka bata sha ba in dai bata baki na gari matar annabi na Allah manzo na Allah bata kai labari ba saboda ba ta yi wa Allah abin da ya ce ta yi ba kuma matar ba za ta kai labari balma idan kuka diba kun ga wannan bangare ɗaya kenan bangaren da ya fi kowane bangare ƙarfi guda uku da suke bada gado a musulunci shine aihuwa ko kuma niyantaka ko kuma aurantaka in ka duba gado ta wajen wani imma ya zama to ɗan niyantaka shi ne ke kawo a cewa ɗan ɗan wani ko ɗan wani ko jikan wani ko wani wani ko shi ne kuma ke bada a yi gado ko ɗan uwantaka in ka ga ta bada dalilin wannan ne sai ɓangare na uku shine aure yau mace gaggamin ka da ita idan ka auro ta sai ta yi kane kane a cikin dukiyar ko dole a baka aure na saya to amma sai Allah a nan ya kawo la misali a cikin alkur'ani ga wannan bangare uku bai amfani in ji babu imani da Allah nan bangaren aure shine muka yi magana yanzu ko sai bangaren aihuwa annabi nuhu ya ahida ɗansa na cikinsa amma mai aka yi dan wutan lokacin da Allah ya tsiratar da annabi Nuhu alaihi salatu wasalam annabi Nuhu lokacin da ya ga halaka mutane suna halaka sai ga kan zai halaka yake cewa ya bu layyar kar ma'ana wala ta kuma alkafin dana hau zuwa hauna aka tsaya cikin kafirin yace sa'awu ila jabali ya asimi min ana na ana tantauna da da uba kada wahala bainahum wal mawdu fa kana min fa sai wata irin kumfa mai karfi da ambaliya ta ruwa sai ta tafi da shi kawai ya halaka to bayan kura ta lafa an hallaka kowa an kare sai wanda annabi nuhu ya tsira da su sai annabi nuhu yake cewa rabbi innabni min ahli ya allah dana cikin iyalaina ya hallaka sai ka kai alƙawarin zaka tsira sai da iyalaina wa inna wa'adaka alhaq yace allah alƙawarin ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakim amma allah na dana da ya shiga cikin hallaka sai allah ya ce innahu laysa min ahli yace baya cikin iyalanka wanda nayi alƙawarin zai tsare tseratar da su shi ma anan aita ka annan wani sa suke wani cikin iyalanka wani intar ka akai ba dan ka an ga muku annabi Allah sai ya kaba baya cikin iyalanka wanda nayi alƙawarin zai tseratar tseratar da su kuma baya cikin iyalanka wanda suke imani da Allah domin dole ne yana da Allah ba ya gane wa baya ci yana cikin iyalanka domin rashin imanin da Allah to kaga aiwa ba sai amfani ba Allah domin ba zai iya kare shi ba rana ta gobe kiyama zai shiga gidan wuta inda imani ya to aihuwa za ta yi amfani dan wantaka ma ta yi amfani inda imani sai bangaren kuma ubantaka annabi ibrahim alaihi salatu wasallam baban annabawa manzo Allah ulul azmi baban sa ne kafiri ko nan mutum ko ranar gobe kiyama ga wanda ya wani gidan wuta me yasa ya ayi annabi ya ayi manzo ya ayi ulul azmi dan ma baban annabawa amma kuma yana kallo da aka shi gidan saboda kafirci saboda haka kenan a nan sai aka nuna dukkan wannan hanya da tafi kowace hanya karfi ba sai amfani ba kenan kada wani ya maka barazana ce in kiyama ta yi ka zo wajen shi zai hujja ka domin waɗannan hanyoyi guda uku ne su ne hanyoyi masu ƙarfi ko ta ba su yi aiki ba to akwai wani yankin tafi wannan ƙarfi yanzu abotaka ta yi wani ƙarfi ta yi aiwa ba ta yi ba duk wani wanda ka san ne kama ɗauki da kai wa'annan ba ƙarfi amma kuma wannan hanya ba ta yi ba kaga da akwai wani wannan hanya sauran hanyoyi duk sun koma in ga hanya ta yi amfani sai da imani idan kana da imani to dan uwanka yana iya ceton ka yana iya roƙa Allah ya ƙara maka daraja domin akwai shafa'a ta ƙarawa mutum daraja kamar yadda lokacin da abu salama ya rasu manzara sallam yake cewa Allahumma ghafir li abi salama warfa'a darajatahu fil mahdiyyin wannan yace warfa'a darajatahu fil mahdiyyin wannan yace addu'a ya masa roƙo ne wa ceto ne wa sa gurin Allah ya ƙara mishi daraja wa ghafir lana wa lahu ya rabbal alamin wa fasa'alahu fi qabri wa lam yadhu fi wani ana so in ka ji an ba labarin wani mutum ya rasu kamar haka an ce wani ya rasu ka ce Allahumma ghafir li fulan wani Allah gafarta mishi wal fa'dil tu bil mahdiyin wa ghafir lana lahu ya rabbal alamin wa misaluhu fi qawli wal walad amma mu da an an ce wani ya rasu kai ce ya ce ko sai kai ba kai ba addu'a ne eh addu'a ko da da Hausa to wannan dokar jire wakila da kuran nara ma'adakhili ranar kiyama za ce musu ku shiga wuta da hukuna matan annabawa manzanni amma ku shiga wuta za ku dawoma a ciki za ku shiga tare da masu shiga ta bismillah ma'ana
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
الله سبحانه وتعالى سيساك سنة مسالكم أكن هالي لمس إيماني wani cuɗanyar su ba da waɗannan marasa imani in dai kai da imaninka ka san ke da Allah ya maka baya cutar da kai babban misali wanda Allah ta'ala ya ce imra'atu fir'auna matar fir'auna kaga ita wannan kafirin ma da ta zauna da shi irin tsageren kafiri wanda yake can tsageren kafiri amma kafircinsa tana gidansa matarsa ko mai cutar da ita ba kaga ta zauna a gidan fir'auna an zauna an yi imani da Allah kuma a gidan annabawa Allah an zauna ba imani da Allah ba kenan abin ba daga nan yake ba nan da gani a gidan fir'auna mumini ya mutu ai ta san dai ban wahalar da zai gani ba gidan kafirci irin gidan fir'auna akwai wahala amma wannan bayar Allah haka ta daure ta zauna da imaninta har Allah ya sa misalin ta cikin alqur'ani aiki na garke in in kai za ka samu wani alheri a wurin Allah to sai Allah ya ce imra'ata fir'auna matar fir'auna yanda ta yi hakuri yanda ta ga sha wahala in qalat lokacin da take fara tana addu'a tace rabbi ibn li indaka baytan fil janna Allah ka gina min gida a wajen ka aljanna a cikin aljanna wa najini min fir'auna wa amali tace Allah ka tsiratar da ni daga fir'auna da aikin fir'auna miyagun aiki fir'auna dan ta'adda ne na karshe yayi kafirci yayi shirka ya kashe bayan Allah ya zalunci bayan Allah ya yi duk abin da kai na ɓanna fir'aun zalo shi shi tunani a cikin fir'aun babu shi shi tunani da taɓa a kansa ma na cewa wata nan idan haka za su iya faru a kansa shi a kullum gani yake abin da yake so haka zai yi sai da Allah ya kama shi amma kaga bai kai labari ba an yi kafirci an yi ɓanna an yi mulki na rashin imani shi yasa a yanzu ma in mutum ya cika shi imani kan azab islam fir'auna ko habana in ku biyu ne kuke rashin imani kan azab ɗaya fir'auna ɗaya habana ai kaga abu ya baci Allah kare duk da cewa haramu ne musulmi in sawa dan uwansa suna da irin wannan ko da yana wani abubuwa da bai da misali ko da yana tsananta mu baka sa suna fir'auna da habana ko fir'auna don wa'annan mutane ba wasu imani bane wani jini min alƙawar zalimi ta ce Allah ka tseratar da ni da duk wasu mutane a zalimai ashe a nan ‘yan uwa musulmi wanda misali da Allah ya kawo na matan fir'auna wanda ta zauna a gidan fir'auna kuma ta shiga aljanna har Allah ya yabe ta da alkhairi saboda tsayarta kan imani da Allah yana nuna maka ana iya samu gida na mutunan kirki ko mutunan kirki a samu wanda ba haka da yake sau da yawa mutane idan aka samu irin haka wani sai ga magana wani ce wani ɗana ne ba mutum ya hankali wannan ba ƙaramin laifi ba ne ka yi ƙoƙarin korewa ɗan kawai don ya wani abu na rashin jin magana kuma abin da za ka mamaki wani shi da kanshi inda ya tambayi tarihin shi ma iya yara ƙarfi jin magana yake ba amma kawai da yaran ka bai jin magana wasu ya kore shi wanda ya fi wannan ba aibu kuma wai wani a cikin 'yan uwanka wani ne aka ɗanka ya fankare wasu abubuwa ce tana yana ba ɗan wani ba shi wani abu shi kuma wani wani wani gidan wani ba shi gaba gidan shi ana yin haka a wani lokaci an taɓa samun irin haka ɗin shi ba ma wani riba ne kawai wani abu ne aka takura shi iya za ya aikata wai a kan shi ne kuma ake ƙoƙarin a kore shi daga uban shi zauna wannan ba ƙaramin kuskure ba ne ko yaron ka bayyana jin magana kar ka taba yana ka ce wani ba dana ba saboda haka Allah yana jaraban ba wasu da haka a hikan da bayyana jin magana ko ya zaka yi to tunda annabi na Allah ya ayyo wani mai jin magana har kafirci ma yi kai da kana ba kafirci bane ba wani mai jin ne to ya zaka yi abinda Allah ya rubuta wanda za a sai ka sace a jiran annabawa haka ta faru kuma haka nan idan aka ga mutumin kirki ya mutu a gidan da ba na kirki ko kuma a ganin ka ba yanzu ba mutumin kirki ba a'a to gashi a gidan Fir'auna har Allah ya mutunan da imani da aiki na gari to kuma dan a gidan wani an ga mutumin kirki ya mutu kuma sai alka ba wa alka bata mutu ba ina shi ba shi Allah ta'ala ya kawo wannan misali domin duk wanda ya fahimci wannan zai san al'amarin Allah ya shawar dukkan tunanin Allah mai adalci ne duk wanda ya aikata aiki na gari ba ruwansa zai ba shi lada cikakke da sakamakon kyakkyawa ba ruwan mutum wani ya kaza ko a gidansa a yi ba mai shi to sai aya ta ƙarshe na
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Allah subhanahu wa ta'ala wajen sanya misali da bayansa na gari ya ka misali da wata baiwar Allah ta gari ‘yan wa ga mace ce ta zama to ta gari ta yi abu mai kyau amma Allah ta'ala ya ambace ta har a cikin alkur'ani matan da aka ambata cikin alkur'ani su kaɗan ne saboda haka wannan baiwar Allah da sunansu wannan baiwar Allah tana ce Maryam Allah ta'ala ce wa Maryam ibnata Imran ka sanya musu misali wajen misalin bayi nagari da wata baiwar Allah Maryam yar Imran wannan Maryam baiwar Allah ce ta gari tun tana yarinya a karama da taso ma mai da'a ce mai biyayya ce ta tashi da ibada tun gurin renanta ga abubuwa da ban mamaki so da haka wannan yawar Allah haka ta tashi a wannan kyakkyawar ɗabi'u da halayen da masu kyau Allah ta alaƙi cewa Allah ti a sanar farja wanda ta kare kanta wajen aikata alfasha ɗan uwa duk wanda ke son daraja gurin Allah ya nisanci aikata fasikanci mutane suna ɗaukan fasikanci wani abu ne mai ɗan sauƙi kadima ta ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam da aka nufe shi da wannan mummuna aiki Allah da ya kare shi mai Allah ce innahu min ibadinal mukhlasin yan uwa tsarkakun kun bayi na Allah suna nisantar aikata fasikanci abu har ya kai mutum idan sai rintse ya aikata fasikanci ya girma shi yasa a wani guri Allah ta'ala ya haɗa zina da kashe rai da kafirci ya ce wallabe da la yadda ƙuna ma Allah ilahan aka mummune na gari ya ce wanda ba sa haɗa Allah da kowa wala ya ƙatu nuna nafsa allati harrama Allah illa bi ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta ya ce wala ya zinu ba sa ba sa ba sa ya ce man ya fa alzalika duk wanda ya aikata wannan ya ce yalka asali in wa ashe ladda ka daga mai kashe kai da mai kafirci aka haɗa su da mai zina kai ma ka san ba karamin laifi ba amma yanzu duniya ta dauke ta kamar wani abu ne mai sauki kamar wani kayan ado ko mutum ne za mu dace kamar kayan ado mutum zai hana yana wa iya mutane eh wani mutum hana rika bayan labari ko ya aikata alfasha to ku ji wa yanzu yan uwa wannan baiwar Allah wanda Allah ya ambaci sunan da wanda ce muku a cikin alkur'ani ma matan da aka zana su yan kaɗan amma wai wannan mewar Allah babbar siffar da Allah ya ambace ta matsayin ta na mace kare kanta da aikata alfashi ya ce Allah fi a sanat farja amma yau ne ga mutane kami a kan wannan bangare ko a kan mutum ya tashi sai zama abin ya zama wata kamar ma'adu a gurin mutane abin da daman abu ne na aibu abu ne na abin kunya wanda kuma yace duk da tunani ma ba zai aikata haka ba saboda idan gani zaka aikata ka tuna wannan wata ran uwar wani ce yanzu mutum ne zai aikata albashi aka ce kana so a yi da uwarka ya ɗaya ce sai san da kai ƙasa to duk wanda ka ga ya aikata ka wannan haka ne uwar wani ce yanda muka so da tunan uwar taka ko ɗiyarka zai san da kai ƙasa baya su ko ƙanwarka ko yarka kowa iya kishin da shi yanzu da yake aikata aikin banza ma da ya ga wani aikata aikin banza ya tsaya da kanwar shi wanda zai gida na tsari da ko jikan da ki sake tsayuwa da shi shi yasa na banza ma in zai aure ne yake ce adiwon mu ta kirki ka shi da adiwon mana ta kirki ashe wannan ba karamin banna ba ce ubangiji Allah kare mu amin sai Allah ce fa na fakhana fihi min ruhina sai muka yi bushi daga nan mazan tsarki mala'ika jibrilu ya yi bushi a cikin jabtanta ba ta da miji kadai allah ya turo mala'ika jibrilu bushi kada sai ga ta da ciki kuma cikin da za a haifa a yau ba da bata da kuma a yanzu ina al'amari sai Allah fa'al lima yurid sai Allah ce inna masala Isa inda Allah kamar sai kuma ta bi Adam shi Adam Adam ba uwan ba uban gaba daya ka ga shi ita kuma matarsa an fitta ta ne a jikin miji sai Allah bi Adam ita kuma Maryam da uwa amma babu uba shi yasa Isa ake ce mishi dan dan Maryam Isa Maryam saboda haka Allah ta'ala ya kaddara zai kasance hoto duniya Eh, wanda muka ce maryam sai uwa ne babu uba muka ce a mana nake ta isa dan maryam hakika eh kware kware muna magana akan ita maryam ita maryam tana da wata da ubanta dan da muke magana ga shi annabi isa alaihi salatu wassalam ya zo ta bangaren kare uwa amma ko babu uwa kuma ka Allah ya rubuta ya zai ta wannan ko matsayi ne domin Allah ta'ala ya ta ambata haka cikin littafin sa da girma don ya nuna karfin mulkin sa fa'ali lima yurid wanda yake sa a hida da uwa da uba to yau gashi an a hida ba uba sai uwa can kuma ga mutum ya zo duniya ba uwar ba uba wani ku ya zo duniya ba bangaren uwa sai wajen bangaren uba to kenan kaga al'amari ne Allah fa'alu lima yurid saboda ka haka Allah ta'ala ya yi ga wannan biyar Allah Maryam uwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam ga ta da ciki amma ko bushi ne mala'ika yayi kade sai ga ta da da kuma ta haifi da kuma Allah nan dan yayi magana to wannan al'amari ne girma yace ni Abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت وبرا بوالدتي kaga da ke uwa ce kaɗai ce biwalidati ce ina da'a da mahiyar kaga wajen wancan na annabi ya ce ubarran biwalidai da ke shiga da uwa da uwa shi kuma uwa ce ita ce ubarran biwalidati to saboda haka وصدقت بكلمات ربها تذكرت كلمة أبنية الله تعالى وكتبه لم تتفنسى وكانت من القانتين والنبي والله مريم والنبي عيسى عليه السلام هذا وانت تكين باي ما سوى الله داعا دبيية ashe idan bawa yana yi wa Allah da'a da biyayya sai Allah ya yabe shi kuma yabo na Allah da wasu an ambace ka a nan duniya ba Allah ya ambace ka cikin manya-manyan mala'ikansa ya kai yau wani ne Allah Allah ya ambace ta ya ce mai da'a ce mai biyayya ce kuma gashi muna karanta har zuwa tashin alƙiyama me yasa aka yabe ta saboda hali na gari ko yau ka zamanto mutum na gari za ka samu yabo a gurin Allah yabo na Allah ga bayansa bai kare ba ko ayo Allah yana neman bayansa masu aiki na gari haka nan zargin masu ɓanna har a yau Allah yana zargin bayan su masu ɓanna Allah kare to ina ga sura ta kare nan zamu zai insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kare ga sai